بسم الله تو بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة في أصول الفقه كو دا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ديما أكن روضة الناظر دا متاشي أكن فصل كو fasli na abin nan don haka yan uwa su rinka sawa alama saboda tabo'in sun bambanta mun fahimci wannan qala al muallif rahimahullah al muallif wanda ya littafin rawdatun nadir ya ce wal wajibu yanqasimu ila muayyanin wa ila mubhamin fi aqsamin mahsura wal wajibu shi abinda an wajibi yanqasimu yana karkasuwa ila muayyanin akan wanda a aini an tantance shi akan kowa wa ila mubhamin da wanda ya zo mubham ba a tantance shi ba fi aqsamin mahsura a cikin rarrabe waɗanda suke an sha makance su ma'ana malam zai maka bayanin su mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana an ce mahsura an iyakance a ilmance ana kakkasa abu ne fasali da babi babi saboda ilimi bai daukuwa lokaci guda ina fata ana fahimta ta malam yace i'lam ka sani nan yanzu mun shigo cikin sharha kenan ko annal wajiba yanqasimu ila thalathu taqsimatin kin yanqasimu salasata taqsimatin shi wajibi ya rabu gida uku yanqasimu eh anna alwajib yanqasimu ko salasatu taqsimatin eh to ni nan salasatu gare ni yalla taba ce tan bambanta eh babu matsala amma ga ka'ida bari mu koma zuwa ga larabci bari a koma zuwa ga larabci hariri yace wa tabzu wa tabruzu rabbatil hibal ربات الحجال بأمائم بأمائم الرجال معنى أنا ما يدوش متى وي ربات الحجال ما تا أكي نفي تند سوكي دا جدا الحجال دا wannan darbuka abinda ake azaba mace in tana amarya to cikin mukama da ya kawo ta mummuce ta ta abin nan ta alghas kacici kacici na fiqhu yace mata na gasu sai an ka gane su da rawunnan maza bi amaimir rijal amama ko imama kamar da suke cewa wai ma'ana daga uku zuwa goma sabawa ake yi a larabci idan abu uku ne zuwa goma to namiji sai a haɗa shi da mace mace a haɗa ta da namiji sai ka ce thalathatu rijalin saboda mazaje ne sai ka ce thalathu nisa'in wanda ita ce ka'idar larabci sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma to nan tunda taqsimatun ya zo da alif wa ta ya zama tomi ya zama to mu'annas kenan ya kamata a ce ta'un an shafe ta sai ya zama to salathu taqsimatin wanga alarabci kenan mun fahimci wannan to in mallan ne yayi kuskure ba laifi mallan yana iya kuskure in kuma masu buga ne suka yi kuskure kuma su ma suna iya su kuskure mu ma kuma muna yin kuskure to sai mi kuma yanqasimu bi itibari dhatihi in an kalli zatin shi shi wajibi ila wajibin muayyan wajibi wanda an ka tantance la ya ƙumu gairuhu maƙamahu wani shi bai iya tsayawa wajen shi ka saumi kamar azumi babu mai ma azumi wanga akan asali kenan ba in mutum ba yana da fara ta azumi azumi na, na bakance ya mutu a ce a yi mishi azumi na ana magana ne kan asalin dan adam yana raye wassalati da sallah ba mai maka sallah in dai ta wajibi ta ba mai yi ma azzuhur ko la'asar ko mangariba ko isha'i sai dai in mutum ya mutu a ce an yi mai sallah sallar gawa wa ila mubhamin kuma ana kasa wajibi zuwa ga mubham an gane ko an ce mubham shine wanda ya zo haka a dunkule a jumlace fi aqsamin mahsura a cikin wato kaso daban-daban waɗanda an sha makance su fa huwa wajibul la bi ainihi shi wajibi na amma ba a tantance shi ba ba a shantake shi ba ba a keɓance shi ba ka wahidatin min khisalil kaffara kamar ɗaya daga cikin kaffarori fi ƙaulihi ta'ala a faɗar Allah subhanahu wa ta'ala fa kaffaratuhu wajen rantsuwa la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqattumul ayman fa kaffaratuhu it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah to nan sai malam ya bai kawo farkon ayar ba amma mu za mu kawo saboda zancen karatu fa kaffaratuhu kaffara wanda ya rantsuwa it'amu asharati masakina ya ciyar da miskini goma min awsati ma tut'imuna ahlikum na daga matsakaicin abin da kuke ciyar da iyalanku ko ko min awsati ma tut'imuna ahlikum na daga mafifici domin kalima ta alwasat wani lokaci tana zuwa da tsakiya wani lokaci tana kuwa mafifici wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasaqan ana nufin udulan wa khiyaran ku ne mafifita nan wasaɗan ba ana nufin na tsakiya ba dan ba mu an na tsakiya ba mu na an na ƙarshe wallahi qala awsatuhum alam aqul lakum la tusabbihuna a'daluhum wa afdaluhum shi yasa wajen wasara ayi hattara yan uwa to aw kiswatuhum ko ko wato yi musu kaya kenan idan mutum yayi rantsuwa ko ya ciyar da miskini goma in an ce ciyar da su ba wai ka ba su abincin yini ɗaya ba ka dai ba su abincin da za su ci su koshi shine ita'am aw kiswatuhum ko ko komple ka ba su komple goma an gane ko riga da wando wani mace riga da wando don wani bai san komple ba to shi wannan min awsat ma tut'imuna ahlikum ko ko kaka tunda shi nan an ce it'amu ashar masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum min awsat ma tut'imuna ahlikum aya ba ta yi ba shi yasa wasu malamai suka ce ai kaidin shi tunda duk cikin hukunci guda da shi ma min awsat ma tut'imuna ahlikum aw tahriru raqaba ko ko yantar da baiwa kaga nan aya ta kawo guda uku malan yace ay wato suratul maida aya ta 89 fal wajibu wahidun min hala bi ainihi dai daga cikin su shine awajibi don shari'a ta baka mi ta baka zabi fa ayyu wahidin fa'alahu al hadithu ajza'ahu duk wanda wanda ya rantsuwa ya aikata shi ya isan mishi idan zai fitar da kafara shine al hadith wa za'mul mu'tazila mallan yace riya wadda mu'tazila suke yi ko kirayarwa da suke yi anna takhyira mutlaqan cewa shi zaɓi mutlakan sake yunafi zalikal wujub cewa su mu'tazila kasan kullum suna a gidan gari sai suka ce to an ce an ba mutum zaɓi kenan abin ai bai zama wajibi ba malai ce to wannan magana batilun ta rushe li'annahu lam yukhayyar bainal fi'li wat tarki takhyiran mutlaqan domin Allah bai baka zaɓi ba ka yi in ka ga dama duka koko in ka ga dama ka bari a'a wajibcin shi na nan amma guda an ka ce ka yi kenan su ku sun ce a'a to yanci an baka zabi ai ba wajauta ba ba sai an ka ce a'a ai ba a baka zabin ka bari ba ko an baka zabin ka bar su duka gaba daya a to kenan wajibcin shi na nan ina fata an fahimce ni mallan yace hatta lam yukhayyar bayna al-fi'li wa at-tarki takhyiran mutlaqan hatta yunafi dhalika al-wujub hashkuri wajibci bal la yajuzu tarku ba'dha illa mashrutan bi fi'li ba'd akhar minha bai halatta baka bar wani sai kai wani falau taraka jami'aha lakana athiman da ya bar su duka yace bai ko guda ai ai zunubi wala khiyara lahu fi tarkil jami' kuma bai da zabi ya bar duka wala yajibu alaihi fi'lu jami'iha kuma bai wajaba gare shi ba ya aikata su duka tunda Allah ya baka zabi ijma'an ijma'i fatabayyana mallan yace sai ya bayyana gare mu annal wajiba cewa abinda an wajibi wahidun min hala bi ainihi dai daga cikin su amma Allah bai ya baka zabin ka zabi wanda kake so li anna kullu wahidin minha yafi bil maqsud ash-shar'i kowanne daga cikin su yana kai ga abinda bukatar shari'a take wato shina kai ka sa ka cimma manufa ta shari'a wala yahsulu wala yahsulu duna wahidin minha kuma bai tabbata idan ba a aikata dai daga cikin su ba ina fata an fahimce ni malam yace wa kadhalika ghairul mahsura da waɗanda ba a iyakance ba ka itaqi raqabatin fi dhihari aw al yamin an gane ko kamar yantar da baiwa a cikin zihar idan mutum yayi zihari yace ma matar shi tana kama da ban mahaifiyar shi malamai sun kace in ana nufin yana nufin cikin haramci ba wai kawai mutum ya dibi ban matar shi ba ya ga tana kama da ban mahaifiyar shi ya ce banki yana kama da ban mata ba haka ake nufi ba a'a ya zama to ya ce shi in dai ya kwanta bayanta to kamar ya kwanta da mahaifiyar shi domin tashbihi na babu niyya bai daga cikin abin da zai sa wa hukunci ya tabbata ga mutum na fatan kuna fahimta ta mutum na ya gama tashi tana tafiya sai ce kai irin wagga ta yamma ta yi kama da ta yamman mata ina zan canza hari shi wasu ko sun ce a'a da kawo diyar ga ya tabbata shi zai hari ba yana tabbata ne lokacin hushi ko da rigima an gane ko an gane ko ka ita raqabatin fi dhihari an gane ko awil yamini ko ko rantsuwa fa innal wajibu fi dhalika raqabatul la bi ainiha an ce dai a yantar da baiwa amma ba a ce wacce ce ba ba a ce ta gari kaza ba ko ta kabila kaza ko ta kasa kaza min ghairi hasrin lima tajibu minhu ba tare da wato abin nan ba domin in mutum ya rantsuwa an ce ya yantar da baiwa idan mutum ya yi zahari an ce ya yantar da baiwa amma ba a sha makance ta ba ba a ce ba gata sai ta gari kaza ko sai ta kaza kaza ko yaro ko babba ko kaza ko kaza ko kafiri ko musulmi duka wannan bayani kuma zai zo malam yace wa nadhiru zalika tamkar wannan tazwijul mar'ati an gane ko at-talibati lin nikahi min ahad al-kuf'aini al-khatibaini a aurar da mace ga ɗaya daga cikin wato kuf'ai in an ce kuf'i shine wanda ya dace da mace in an ce dacewa akwai magana mai yawa a wannan wurin na fata ana fahimta ta shin kaka yan birni na ɗan ƙauye ɗan ƙauye da yan birni mai kuɗi da talaka ƙauren su kaka kuf aini imam malik shi abin da ya tayi alkafa'a fil imani wa taqwa dan Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum shine alkafa'a domin fasika fasiki ba kuf'un bane ga ɗiya ta gari ko da ya mallaki duk duniyar ka. Shi ma malika aka kai waɗansu kuma suka ce a'a ana hankalta ma rayuwarta. Na fata fahimci ni, mace ce tana kwana cikin AC, kai ko ustazo na kana son ta. Ba ka da fan AC ba, fanka gare ka, to kaka. Kuf'un ta ko ba kuf'un ba. Wasu malamai suka ce babu matsala suka ce a'a nan babu kafa. Ina fata an fahimci ni. Tun da ita matsalar ba ta in babu AC ba ta iya kwana. Kuka za ta yi. kwancin bayyuwa yaya waɗansu malamai suka ce duk wannan soki burutsu ne idan mace tana son ka ko bisa ƙasa kaka kwana wallahi kuna kwana ta in ba ta son ka ba ko cikin AC ka kai ta wallahi zaman bayyuwa kenan a samu so a samu mi a samu takawa abinda malamai sun ce kenan wallahu a'lam akwai sauran maganganun da bamu son mu kawo saboda riwayat ne na fiqh da'ifa kuma da su ake zagin waɗansu malamai ku in kun kansu ku kama bakin ku ba ni so in faɗe su mai so shi diba cikin أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي وجن ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله akwai riwaya nan wani mallami aka ce za a aura ma za a yin auren baki da fara ko baka da hori yace abai zuwa fala yughayyirunna khalq Allah an kace eh wannan riwaya ko da mun iske ta ba zagin malamin zamu yi ba amma za mu nuna wannan shi ba nasu bane na shari'a na fata an finci ne kamar waɗanda suke ganin kuma ƙabi wata ƙabila ba kufa ba ce ga wata ƙabila duka waɗanda ra'ayukan akwai su amma idan aka diba ra'ayin imam malik shine malamai suka fi ɗauka kuma ba za mu zage su ba malami kowane da shi na iya kuskure amma na ɗan haɗa muku na akwai littafi kuma na sheikh sa'ih ali hussein munjidud du'at ɗayan daga cikin malaman libya ka diba can kana ganin waɗannan maganganu da babul kafa a cikin littafin fiqh ko ina akwai shi ni dai ba ta abin da tsaya a kashe kenan kenan nan malam yace abinda ake nufi mace ta mutum biyu sun zo suna son su aure ta wajibi ne mu aurar da ita ko ba haka nan bane dan mu gane karatun wajibi ne mu aurar da ita to sai zaman to duka mutanen da suke son su aure ta ko ne kuf'un na an same shi mutum ne wanda yake na farko ba fasiki ba ina fata an fahimce ni kuma tana son shi kuma dukkan su kowanne daga cikin su ya dace ya aure ta to nan wajibun ne amma la bi ainihi shine mallan yake son ya ce maka ina fata an fahimce ni ko ko shi kuf'un na abun da ke gaira mahsur tunda shari'a ba ta ce sai kuf'i kaza ba kenan cikin su zamu zabi guda ma'aurar da ita wa aqdul imamati li ahadi ar-rajulain salihain kamar wato aqdul imama dorawa a shugabanci ga mutum biyu nagari kowanne daga cikin su an ka zaba zai yi shikenan sai mu zabi guda la bi ainihi fa inna fa inna kulla zalika yajibu fi wahidin la bi ainihi kaji mallan ce dole ne cikin su sai an zabi guda don bai yiwuwa a bar zaben dole sai an zabi guda wala yumkin an yuqalu fihi bi ijabil jami'i bai yiwuwa kuma a ce dukkan su sun wajaba don bai yiwuwa mutum biya dora musu aure da mace guda wala bi suquti ijabil jami'i kuma ba a cewa duka an fasa to wannan ba zai aure ta wannan ba zai aure ta ba dole sai an yi guda eh ban ji ba tawayi suka aure mace guda eh a to suna ai a jahilcana ba a shari'a na ba shi a jahilce ai babu inda ba a yakatawa tun da yanzu dan adam kato na armin kato mace na armin mace ai mamakin namiji bi sun mace guda tun kahin zuwan wanga abu na Kenya akwai wata aqida ta wani daga cikin mutanen da suka kawo addinai na gabascin duniya shi yana ganin cewa daga cikin abin da ke kafa fitina a duniya shine a iyakance wani abu masu masu tunani na yan communist da ishtirakiyya in ban manta ba na mance da suna aqida ko confuciusiyya ce suna ganin cewa a duniya ya kamata a bar mata sake a bar maza sake a bar dukiya sake ta kowa ta saboda in ka aure wata mace wani ganin cina so shike ka fitina yace to a bar ta duk lokacin da mutane sun kai bukata ko shi ta shi matar da gada ba wannan aqida tun kafin ma cikin aqidan kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wannan aqida a duniya ka karanta alfiraku wal adiyanu an gane ko الفرق ال- آه، والأديان المعاصرة الموسوعة الميسرة في الفرق والأديان المعاصرة مجلد بينا كاكا مغنين أكيدو دا مذهبو بنسو سي كاغي wannan littafin yana da kyau ya kamata a ce ma wani ɗalibi ilimi ko wani malami ya sa shi ya yi talhisin ma'alumat kin shi don a san aƙidodi na da da na yanzu musamman zamanin da muke ciki mun fahimci wannan ko ولا ولا ولا بسقوط ال- ب- ولا بسقوط ايجاب الجميع كما ترى sannan kuma ba za a ce duka sun sai sun sariya ba kenan dole sai an yi ɗaya daga cikin su malam yana son yana maka cewa shi cikin wajibi la bi ainihi su mutane sun ce in dai an ce abu wajibi na kuma an ka ce la bi ainihi to bai yi ba malam ya ce a ba gaskiya suka yi ba saboda ba a umurce ka kai duka ba kuma ba a yarda ka bar duka ba kenan suna nan matsayin wajibi ina fata an fahimce ni tana yiwa ya zama to alqadru almushtarak ina fata an fahimce ni akwai wani littafi da yake kawo mazhabobi na usulul fiqh wanda kuma dalibin ilimi sai yayi hattara da littafin ba na karamin sai an maimaita mas'ala wani lokacin ake gane ta sunansa al muhazzab fi ilmi usulil fiqh al muqaran na ustadh dr abdul karim an-namlah wannan duk mazhabobin zaka yi iske su da dalilan su da komai da komai wannan shine abin da zan iya cewa a yanzu wallahu ta'ala a'lam mu tsaya nan don saboda zuwa karatu na gaba